Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
سيدنا محمد الفاتر ما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضر لنا بهذا المحضر ولتعطف بنظرة تأتي لنا بدوره الحمد لله يوم السلام عليكم ورحمة الله mun gode ma Allah da yawa godiyan da akwai inda ya fara amma ba inda ya tsaya da Allah tabaraka wa ta'ala cikin falalansa da karamcinsa Allah ya taimake mu ya raya mu ya ba mu ikon wato azumin watan ramadana mai girma wanda muka fita daga cikin shi kwanan nan kuma muka yi azumi lafiya kuma ba tare da wani abun da zai hana mu azumi ba kuma muka yi sallah kuma lafiya kuma muna fatan kuma duk yan uwa kowa ya yi azuminsa lafiya kuma an yi sallah lafiya kuma da fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana dukkan ayyukanmu wanda yake farilla ne da wanda yake ba farilla ba dukkan Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana kuma Allah ya nuna mana cewa ya karbi ayyukanmu alfarm annabi sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah yau ya dace a jiya na sauka kuma alhamdulillahi yau kuma za mu ci gaba da za mu ci gaba da karatun da muka saba yi mana hutun da muka dauka da watan azumi wato ya kare alhamdulillahi dama mun diba watan in an yi sallah da kwana goma azumin wato alhadin farko bayan kwana goma za mu ci gaba da karatu kuma Allah ya dace wannan wannan lahadin shine wato ya dace bayan kwana goma da yin sallah to alhamdulillah Allah ya sake hada mu anan kamar yadda muka saba haduwa da yin karatun wannan diwani diwani maulan mu Sheikh Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu alhamdulillah ni jiya na dawo daga kaula kuma shekaran jiya bayan na yi sallan maghrib na yi wadayi da maulan Sheikh ibrahim sannan na taso daga kaula na zo na kwana dakar shekaran jiya a ranar juma'a na tashi daga dakar na zo lagos da dare to jiya na taso daga lagos na zo a nan na zo nan kaduna to alhamdulillahi ina fatan mu same ku duka lafiya amma abin da nake so sanar da ku cewa ina son kowa ya saki ransa kowa ya saki ransa wannan karatun da muke yi dama na gaya muku ba ja da baya babu gudu saboda karatun da muke yi karatun wato littattafan maulan shehu ibrahim ne kuma wallahi da na je kaula duk watan azumi duk karatun da muke yi a nan ana yin shi a kaula shehu mahi dan shi ibrahim yana tafsirin alkur'ani bayan la'asar shehu mayi jikan shi ibrahim mayi sise kanin imamu hassan sise shi yana karantar da diwani yana karantar da kashifin albashi yana yin darsu wanda yake mai fadi ne sosai ba awa ɗaya ba ma tun daga wato shi yana yin abu tun daga azhar har la'asar yake yin darasin nasa yana karantar da su jawahir rasail su a su kashul albas su diwan duk yana karantar da su yana fassarawa nan kuma kusan nan kofar gida nan wajen mu kuma da safe tun daga sha daya muna yin karatu har karfe biyu na rana muna karanta littafin shehu su su raful malam su jawahir rasail su tanbihul anam da hatta kitabu tasrif ma yanzu an abunan an sa na maulan mushe ibrahim radiyallahu ta'ala saboda wani ya wanda wanda yake ba da littafi wanda yake ba da karatu yana karatu a masar sai ya je makka 19 ko 79 ne lokacin sai da alisisi yana da rai radiyallahu ta'ala sai sun hadda sai da Ali a Makka sai yana tambaye sai da Ali sisa cewa yana tambaye shi labarin wani wato wani wani shehi can wanda yake ba dan tarika ba wanda wanda wanda sunan shi shi Ahmad Bamba sai sai da Ali yana kwanci haka a masallaci Masjidil Haram sai sai ya tashi ya zauna sai da bai bari ya yi tambaya ba ma ya fara tambaya kawai sai sai da ya daga ya tashi ya dauki hulan shi ya sa sai ce masa ni ba sa'an ka bane ko ba komai ko ba komai ya kamata ka girmama abin da na yi imani da shi tun da nake yaro abin da na batar da shekaru na a cikinsa ya kamata ka girmama shi yace masa ya tambaye shi yace abin da kakanka da babanka suka rubuta suka fada ka san duka mana abubuwan da kakanka alhaji abdullahi walidin shi ibrahim abin da ya rubuta da abubuwan da shi ibrahim ya rubuta da ya shehu duk abubuwan da suka rubuta ka san su duka ballen tana zaka je wajen wani kana tambaya kana neman wani karatun wani ma'ana kana neman kasan wajen wani karatun wani ko wani wani daban wanda abin da ya rubuta kana neman ka sani a ciki ka gama ka gama da waɗanda yake naka ne na iyayenka da ta kakaninka ka gama da su ka gama sanin su sai Yesu ya ce to kai baka gama sanin abubuwan da iyayenka da kakaninka suka rubuta ba mene naka mene ruwanka da a cikin wannan abin da yake bai shafe ka ba ya ga masa kausan magana ce karka kara mu irin wannan tambaya ko ba komai ka ji kai ima ka ji kai respecting abun da nayi imani da shi tun ina yaro har yanzu shekaru na fiye da saba'in abun da nake ciki ya kamata maka girmama shi da zaka tambaye ni abun da bai abun nan yace in ba ku daina irin wannan abun nan ba wallahi za ku hallaka sai da ya faɗa masa wannan to saboda haka me yasa ba za mu yi kokarin sanin abin da Shehu Ibrahim ya faɗa ba me yasa ba za mu yi kokarin sanin abin da Shehu Ibrahim ya rubuta ba me yasa ba za mu sanin kokarin sanin abin da Shehu Ibrahim ya kawo mana ba Shehu ba wani abin da wato ba wani fannin da Shehu Ibrahim ya bari ba tare da yayi magana a ciki ba ko ya wallafa littafi ya ajiye mana to mu karanta mana to mene a cikin karanta littafin Shehu eh to saboda haka shi yasa na ce kowa ya saki ransa karatun nan sai mun yi sai mun yi yau mun yi shi yau sai mun yi shi gobe sai mun yi shi jiba sai mun yi shi bayan jibi ma har iyakar rayuwar mu in Allah ya yarda insha Allah ta'ala kuma ba abin da zai hana mu yi shi in dai karatun littafin shi Ibrahim ne ba abin da zai hana mu yi shi duk wani littafin shehu ya riga ya tace abin da yake shine madaran abun ya zo ya kawo mana duk wani littafi wanda ake amfani da shi ko abunan komai girman shi shehu ya riga ya gama shi ya tace shi ya dauko amfanin abun ya bamu mene namu ba sai mu dauka ba mu yi amfani da shi to saboda haka mu shehu dama ya nade mana tafiya ne yawwa shehu rai ya nade mana tafiya saboda haka duk abin da shehu ya kawo mana mu muna rike shi gam gam gam gam gam ba za mu sake ba to saboda haka ina taya jama'a murna da Allah ya dawo da mu kuma muka sake haduwa kuma muna fatan duk jama'a mu suna nan kuma alhamdulillahi Allah tabaraka wa ta'ala ya kara mana taraki Allah kuma ya kara mana kusaci Allah ya kara mana soyayya kuma wato duk abubuwan da muke a nan ana yin shi a can halaran shehu kuma da wani abu ne wanda yake wato ya yi sabani da abun da ya yi sabani da abun da aka sani to ai can wajen halara ba za a bari ba ba za a bari ba karatu ana yi ana karatun qur'ani ana karatun hadisi ana karatun diwani ana karatun kowane irin karatu na abu ana yin shi wanda yake ana samun samun fa'ida ana samun abu nan to saboda haka kowa ya kama abun da ka kama da tafiya to saboda haka Allah ya taimake mu baki daya na fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi dukan ayyukan mu Allah ya karbi dukan ayyukan mu Allah ya karbi dukan ayyukan mu kowa ya saki ransa kuma a daina jin tsoro a ji tsoron Allah kawai a ji daina tsoron a daina tsoron kowa a ji tsoron Allah shi Allah shi ke rike da mu ke tafiyar da al'amarin mu duka baki daya kuma wallahi muddin muna kan hanyar nan na Shehu Ibrahim ba wanda ya isa ya tare mu ko ko wanda wanda zai isa ya hana mu tafiya babu ba wanda ya isa kuma ba wanda ya isa ya hana mu inda za mu kai inda za mu kai kuma muna mun tabbata cewa Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana tare da mu na sha gaya muku wannan al'amarin ba da Shehu ya yarda da shi ba wallahi al'amarin nan ba zai ba zai ci gaba ba kuma gashi yanzu da muka fara muna neman mu wuce shekara ɗaya muna neman shekara biyu yanzu to da babu yardan Allah a ciki babu yardan Shehu abun zai tafiya kuma da ba dan Allah ake yi ba ko dan wata manufa daban ai ba zai ba zai ba zai ci gaba har yanzu ba amma dan Allah ake yi kuma Allah aka nufa Allah aka fuskanta ba wani abu aka fuskanta ba Allah ne kawai aka fuskanta saboda Allah ake yi kuma Allah ya shiga cikin al'amari ya san da shi saboda shi ake yi shi yasa ya yarda abin abin da muke shi yasa abin yana tafiya kuma insha Allah ba zai tsaya ba Allah ya ba mu lafiya malam Allah ya kara mishi lafiya Allah ya kara mana lafiya baki daya Allah ya warkar da zukatanmu Allah ya warkar da zukatanmu Allah ya hana mu jin tsoron wani Allah Allah kuma ya hana mu son wani Allah Allah ya sa ya hana mu son wani abu daban wanda yake ba Allah ba ko ba dan Allah muke son sa ba Allah ya taimake mu baki daya Allah ya jibinci al'amuranmu Allah kuma ya zaunar da mu lafiya albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya albarkace mu baki ɗaya albarkacin wannan diwani albarkacin wannan albarkacin wanda ake yabo cikin diwani albarkacin wanda ya wallafa diwani albarka annabi sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullahi fatiha wa salatu fatiha alhamdulillah
Allah barakatu mai sauraro Allah sake dawowa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiya maulan shehu salahuddin radiyallahu ta'ala anhu yau lahadi hudu ga watan goma miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da sha biyar ga watan shawwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin akarmakum Allah bismillah ya rabbana bi sayyidil muqtari wa nuri wa fadil midrari lana ulum wal ma'arif wa dinal ma'am wal
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إيدري لنا بهذا المهدر والتالف بنظرة تأتي لنا بالزهر آه. الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba kuma bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi bai da bukatar komai da komai daga wurin kowa kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalali wal ikram a halara ta maulan mushek salahuddini hafizahullah wa qahu muna miƙa gaisuwa kuma muna farin ciki da dawowa lafiya ko muna jin daɗi muna murna ko muna samun natsuwa a cikin zuciyarmu ta faɗin sunan kaula hakurum da ya gashi mu mun san dama ya ji amma faɗin sunan ta kurum ya ƙara natsar da mu har ma muna jin wallahi da duniya za ta taru ba abin da zai gigita mu saboda faɗin wannan kurum kuma ina shewa albishir wallahi ko ba za a samu mutum ɗaya ba ya zo ko ganyayen bishiyar nan zan zo musu karatu in tafi wallahi saboda haka muna muna ƙara gaya wa shewar radiyallahu ta'ala anhu mun gode yadda ya natsar da zuciyarmu kuma mu ma muna masa albishir ya ci gaba da yi mana addu'a in Allah ya da in dai muna da rai da lafiya wallahi za mu zo mu karatu a nan insha Allah tabaraka ta'ala kuma dukkan masoya da suke zaune a wannan halara ina gaishe su kuma mun amshi gaisuwar da shehu ya zo mana da ita daga halarar shehu har ya ce ya yi ban kwana da shehu ya gaishe shi to wannan abu ya ƙara mana daɗi ƙwarai da gaske kuma yan uwa mu sani yau za mu yi kamar goron sallah ne za mu dawo daga kalilu idadil abdi fi kasafa'u za mu tafi ne a gurguje kurum fassarar diwanin za mu yi kurum saboda farin ciki da dawo shehu lafiya za mu yi masa barka da zuwa da kuma barka da sallah bismillah
عليه صلاة الله ثم سلامه قليل إيجاد الأرض في كسافه ومدعوكا لله القلوب شفاه وذكرك يا خير الأنام كلمة وللمرتاج العليم حسنا وسانا فإنك يا ياسين لا محمد أتاك من المولى جليل سانا وقد قاد على رسول مجيد لي ولا فإنك فوق الكائنات سما وسلم بك الأرسال والكل قادم من العذرات العليا له على قديمك إبراهيم يدمع بك يا كريم دين الأنبياء على وأنت مؤمن بسول فله رانا سؤال الحاجات منك دينا عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة لي ينفق عنه جيدا عليك صلاة الله ثم سلامه بها ينجى للزلمى ولله عليك صلاة الله ثم سلامه مع العلي الرحمن وتوابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قليل وداد العبد ƙanƙanuwar soyayyar bawa
فيك in dai a cikinka ne ya rasulullahi ba cikin wani ba صفاؤه to tsarki ne ko mutum ya sani ko bai sani ba in dai kai za a so ba wani ba to wanda ya yi wannan soyayyar ya samu tsarki ومدهك yabanka ya ma'aikin Allah شفاؤه wato waraka ne من داء القلوب daga cututtukan zuciya na hassada da girman kai da keta da kulli da kinibibi وذكرك ambatanka ya ma'aikin Allah يا خير الأنام ya fiyayyen talikai غنيمة ai gani mai yaƙi ce وللمبتغي العليا kuma ga dukkan mai neman ɗaukaka سنان wato haske ne والثناء da kuma ainihin wato wato ɗaukaka haske ne da ɗaukaka فإنك cewa kai ya ma'aikin Allah يا ياسين ya sayidul wujudi طه ya ɗahir ya mahi محمد
ya ɗahir ya hadi shine ma'anan ɗaha
محمد abin yabo sama da ƙasa أتاك ثناء sana'u yabo a taka ya zo maka من المولى الجليل daga majibincin lamarin bayi mabuwayi العرش المجيد al'arshil majidu al'arshin Allah akwai arshil karimi akwai al'arshil azimi akwai arshil takwini akwai arshil fasli wal qada'i akwai arshil istiwa'i akwai arshil rahman shine shi yace to arshil majidi shi ma da buwayas وكذا hakika ya sunkuya maka لوطأة domin ka taka shi فإنك cewa kai ya rasulullahi سماء kai sama ne فوق الكائنات wato kai sama ne sama da kasantattu ka ɗaukaka bi ma'ana kenan sama'u maɗaukaki ne kai fauƙal ka'inati sama da kasantattu الأرسال manzannin Allah وصلت بك sun yi sallah a bayanka والكل baki ɗayansu kowannensu خادم ai hadimi ne من الهدرة العليا أتاه علاه wato ala'u ɗaukaka a tahu ta zo manzan Allah min alhadratul aliya daga halar hahutu
خادمك hadimin nan naka ya ma'aikin Allah إبراهيم mai suna Ibrahimul Kaulahi يطمع فيك yana kwaɗayin abin da ke cikinka na asrarun rabbaniyyati يا كريما ya mai karamci wanda zai iya bada komai أتاه kyauta للأنبياء wato wadda ta je wa annabawa به ai na san da albarkacin ka suka samu to in dai annaba ma dan kai suka samu to ni ma gani
وأنت wa anta kai din ne ya ma'aikin Allah محيط kai ka kewaye بالشؤون da tajalliyatin rabbaniya فلا وراء ba za a taba gani na ba النص على الحاجات ina bayani a bisa bukatuna منك جناه ai gina'u wadata ta minka daga wurinka ne har abada ba za a gani gaban wani ina allazi wahidin ba bai isa ba kowaye dukkan bukatuna suna gaban Muhammad Rasulullahi
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare ka ثم سلامه sannan amincinsa صلاة wannan salati بها da albarkacinta بداء wato gida'u hijabi ينفك عنه yamfakku ya fashe ya kece ya yayyage anu domin almajirai na su ga annaba a fili
عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah ثم سلامه sannan amincinsa بها da albarkar wannan salati ينجلي الظلماء azzalma dukkari yanjali ya yayi ونيل هباء almajirai na su samu dukkan kyauta da baiwa عليك صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare ka ya rasulullahi ثم سلامه sannan amincinsa مع الآل tare da alayenka طورا baki ɗayansu من هوت آباؤه alayen waɗanda wannan bargon itattaro su su ne ahalul bait حرف الباء shi wuce harful bayi
وما لي معرب وما لي غير الموت والبدن ما ربوا بي تعيسات غير ما لي مرقم هو الكل من عليه صلاة الله ثم العيد الفاتح من المسكها واليابو عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الله على كل المقامات تسليم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الله نادم وتبرجت به يكسب عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب دارا تقرب حق الباء
shehu radiyallahu anhu yace harful ba'i فما لي معرب shehu yace banda wani abun bukata غير المصطفى banda al-mustafa zabin Allah البدري cikakken wata وما لي مرغب ba ni da wani abun guri في جائزات الغير a cikin kyaututtukan wani annabi Muhammadu هو الكل annabi shine kullu منه الكل kullu daga annabi take annabi shine baki ɗaya sannan baki ɗaya daga annabi ne
بطنا وظاهرا shi ya ce ainihin abun kuma ciki da waje ne ba ba wai a zahiri kurun ba da zahirin da baɗinin annabi shine kullu sannan kullu daga annabi take
فبعض سواه ya ce tekun wani annabi ما لنا فيه مشرب fabaru siwahu kaga tekun wani annabi muhammadu malana mashrabu ba mu da abin sha فيه a cikinsa ومن نوره daga hasken annabi muhammadu ne الكونان wato aka halarci duniya da lahira منه daga annabi ne علوم جميع الرسل ilimin dukkan manzanni تفجرت take ambaliya har kowa yake samu والكل kowa da kowa يشرب yake samu isha فموسى kaga annabi Musa وإبراهيم da annabi Ibrahimu وروح da annabi Isa ruhullahi كلهم baki ɗayansu توسل بالهادي sun yi kamun kafa da hadi mai shiryar da halitta الأمين amintaccen Allah فقربوا sai aka kusanta su da fadan Allah هو الكامل annabi shine cikakke المحمود abun yabo sama da ƙasa والسؤل annabi shine addu'a shine roƙo والمنى shine gurin da in an yi addu'an abin da zai zo din ma dai annabi ne وأنت الحبيب kai ne masoyi ya rasulullahi المصطفى zabin Allah والمقرب kuma kai ne na hannun daman ubangiji amma ubangiji bai da hagu wakilta dai yaminun
وقد شهد الله العظيم haƙiƙa ubangiji madaukaki yayi shaida بأنه cewa lamarin خلق عظيم cewa ɗabi'a babba لخير الخلق ta tabbata ga fiyayyen halitta مهذب wato a batsarkakewa hulkun muhazzabu ɗabi'a a batsarkakewa mai girma ta tabbata da kairul halki ga fiyayyen halitta عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammadu ثم سلامه sannan amincinsa صلاة wannan salati بها da albarkacinta مطلب abin neman wannan bawa abin nema ينقاد ya sunkuya للعبد ga wannan bawa duk abin da nake nema ba sai na yi dage ba ina zaune abin da nake nema ya kawo kan shi gaba na kurum shine yanqadu lil abdi matlabu duk abin da nake nema ina zaune kawai in sa hannu in dauka ba sai na tashi ba عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata gare shi في كل طرفة a cikin kowane kiftari ido كذاك السلام haka nan aminci مثل مسكين kamar misalin turaren almiski أو أطيب ko kuma wanda ya fi almiski daɗin ƙamshi عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzan Allah ثم سلامه sannan amincinsa صلاة wannan salati كل المقامات tajlibu lana tajlibu lana wannan salati ta janyo gare mu kullal maqamati dukkan makamai ba sai mun yi halwa ba ba sai mun sha wahala ba sai mun koma daji mun shiga kogon duwatsu ba a albarkar wannan salatin kurum duk wani makami na wilaya siddiqiya qurbaniya jami'iya fardaniya gausiya to ma- wannan salatin ta kawo mana makaman gidajenmu عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan amincinsa صلاة wannan salati الجدب ainihin fari يقصب لنا ya zama yabanya gare mu بالمصطفى dan albarka al-mustafa zabin Allah عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ثم سلامه sannan cinsa مع الآل tare da alayensa أصحابي da sahabbansa دهرا wato matukar zamani تقرب ta kusanta almajirai na gaban annabi Muhammad
عليه تذكرت من هو للورى كلهم قوتوا وهم عجاب والمصطفى الكرم يقول فهو تاجل الذات بل هو عينها فملك العالي منها كذا معنى قوتوا لذاك سارى والفارس مودعون عليه ومن عبادك قد سنعلو جو وسارى يعشق الهود ودون مزايم ولا قديم إلا قلت دنا فتا جل دون كيف فإنه تكسر عن زين كالجبر فسر سار لسر بسر وده فإن عدوا من ذا وإن كالمه وإن الذين جاءوا مسجده عليه صلاة الله ثم سلامه بآية الأرزاق والعيش عليه صلاة الله ثم سلامه فتشرق من أنواع البرين صوت عليهما على الكرام وأصحابه صلاة من الرحمن لولاروت حرف التاء sai ce harfin tayi تذكرت na tuna da من هو قوت wanda shine abincin rayuka للورى da talikai كلهم baki ɗayansu da wanda iya yadda da wanda bai yadda ba dai annabi shine abincin rayukansu وهم su halitta baki ɗayansu حجر duwatsu ne والمصطفى amma al-mustafa zabin Allah القرم sadauki ياقوت wannan diamond ne kowa dutse ne annabi Muhammad ko diamond ne فهو تجلي الذات shi wace in baka san annabi Muhammad ba ni na san shi kuma Allah ya ce fas'al bihi khabira to duniya ku taru in ga muku annabi yace fa huwa tajallin zati annabi Muhammad shine tajallin zatin Allah بل shi wace kai bar wannan magana هو عينها shine madubin zatin وملك العلي kaga hadratu faidul wato faidul al'a martabatu al-samil kasifa shine mulkul abi halarar jikuna ke halara ta, ta mutane irin mu dinnan da duwatsu da itatuwa da ƙasa da waye duk abin da ka taba shi ka ji ya tabu sunansa nasu shine halarar wato martabatu wujudi wujudul asamul kasifati to shine wannan halarar shine shi ce kaga halarar yan adam din nan halarar mutane منها wato daga wannan tajallin na annabi Muhammad ne ma'anan nasutu tun daga ƙasan bakwai har zuwa wannan ƙasan namu to duka nasutu har zuwa bakin sama ta ɗaya duka nasutu
كذا ملكوت ce wace to haka ma malakutu halaran mala'iku ita ce a martabatu faidul anwarul ilahiyyati martabatu faidu faidul anwarul ilahiyya wato halarar rayuka halaran mala'iku can malakutu kenan ita kuma tana farawa ne daga ainihin wato sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai nan ake kira malakutu بذاك ce wace don haka سرى annabi ya tafiyar dare والفرش shimfiɗa al'arshi موطئ نعله ta zama matakin takalminsa shimfiɗar da ake tunani wanda bai san Allah bai ke ce Allah ya hau ya zauna ke Ibrahim ya ce abun mamaki yau ga shimfiɗar ta zama maudi'u na alihi bagiran takama takawar takalmin annabi ومن هيبته saboda tsananin kwarjinin da annabi ke ɗauke da shi na asraran ubangiji كرريت mala'ika jibrilu ma dubu uban tafiya قد انثنى عنه abin sana'an hakika sai da ijuya ya bashi ya ce wa mamin na illa lahu maqamun ma'lum duk ta wurin kan mala'iku wurin tafiya da ƙarfin sairi da gaggawa wallahi sai da ya gaji a wurin ya ce kai daga nan fa ba inda zan ƙara jibril ya ce ya ya ce in na ƙara taku ɗaya daga nan zan ƙone kamar yadda gashi ke ƙonewa in an jefa shi a wuta
wasara manzo Allah ya ci gaba da tafiya ya shukkul hujba yana keta hijabai duna mazahimi ba wata halitta da take matsaka faɗarsa wala kazimin kai ba wani hadimi illa tasanna lahu leki sai da i juya mar fatan ƙeya ma'ana ana cikin tafiya kaga mutum ya juya ba shine tasanna lahu litu ma'ana litu safhatul unki shine litu fata kiya ba wani hadimi wani mala'ika sai da ya juya annabi fata kiya annabi shi kadai ya fuskanci tafiya kawai dana
manzo Allah yayi fana'i fatadalla sannan yayi baƙayi cikin zatin Allah duna kaifin karka ce wai fana'in yayi ke ko kuma baƙa'in ma yayi ke fa innahu domin cewa shi annabi Muhammadu aljabarutu domin cewa wannan fana'i da baƙa'i aljabarutu wato martabatu ghairul asrarul ilahiyyati shine jabarutu halarar kwararan asraran ubangiji ita kuma halarar tana farawa ne daga sama ta bakwai zuwa kursiyin Allah nan ne jabarutu ta kasara ta taƙaita an hazainika daga irin wato daga riskar fahimtar sun madana fata dalla shine an hazainika daga gano irin fana'in da annabi ya cikin Allah da kuma baka'in da annabi ya yi da Allah to jabarutu ma ba za ta iya ganewa ba balle malakutu balle nasutu duk wanda yake so i fahimci wannan bayani kenan na sun madana da fata dalla da bana'i da baƙa'i to itashi daga nasu to ita bi malakutu ya sallama da mala'iku idan gana da jabarutu sannan ya gane wannan amma matukar kana nasu to sai dai kai ta zage zage kurum baka san komai ba ba mai iya gane wannan dan haka shi ta kasara in hazinikal jabarutu to jabarutun ma bata isa ta gane wannan ba balle nasu balle malakutu ba wanda zai iya gane wannan sai ya yi gaba ya bar jabarutun ma tafi lahutu dan shi ya gaya mana shi abin da ya faru da shi a nasutun ya tafi malakutun mala'iku na so su gaisa da shi ma ya iya saurare su da ya ce jabarutun asraran ubangiji suna mai tallan kansu kowace tana ni ne wani kaza ni shi wace ko kallon su ban ba ne gaggawa na shiga lahutu a lahutun ma ban tsaya ba sai da ne ta'alluki da hahutu to ashe ba wurin tsayawa ya ahli sirba la maqama lakum shine ma'ana ku in ba haka ba za ka san komai ba kai ta inkari da zage zage a barka kai ta cin tuwo kurum da shinkawa da gero da alkama da menene ana can ana cin salati da la ilaha illallah
fasirin
fasirrin annabi asiri ne sara ya tafi lisiri dan asiri bisiri yana dauke da asiri wahadahu amma da sirru da lissirri da da bisirri wahadahu duka abu ɗaya ne
fama samma babu abin da yi saura a wancanan ka halara illa alhaqqu sai Allahu wasiru sirrin da muke ce maka wai sara- fa sirrin sarali sirri bi sirri kaza kaza duk wannan asiri da kake ji lahu tu ma'anansa la ilaha illallah saboda karka raba su uku karka ce ai gashi an ce fa sirrin sara li sirri bi sirri ai kaga abu uku- uku kenan sai ce a wa sirru lahu asirin da muke so ka gane shine la ilaha illallah ba za ka gane ma'anar la ilaha illallah ba sai ka gane Allahu la ilaha illa huwa sannan ka gane Allah sannan ka gane la ilaha illa anta sannan ka gane la ilaha illa ana sannan ka je la ilaha illallah sannan ka je Allahu sannan ka sake dawowa la ilaha illallah wannan sune maratibul zikir dole ne sai ka fara da Allahu la ilaha illa huwa sannan martabar ka ta kai ga za ka iya fahimtar la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin sannan ka wuce ka kai la ilaha illa ana sannan daga nan ka dawo la ilaha illa la ilaha illallah sannan ka dawo Allahu Allahu Allahu sannan ka dawo la ilaha illa to in ka zo wannan wurin shike abin nema ya samu shi ne shi yace to duk wannan biye-biyen da muke da kai ba abin da muke so ka gano sai lahutu lahutu kuwa nan ne halarar bayyanan sunayen Allah dukka sunayen Allah da sirrin Allah da fuyuzatu da tajalliyatu duka a lahutu
fa ya laka so yace ka zo ka ga abin mamaki min maran daga abin gani min mar'an wato ka zo ka ga abin mamaki na abin gani hunaka a wancanan ka halarar lahutu wa masma'in da kuma abin ji hawawa bibullahi wanda habibullah masoyin Allah hawawu ya tattaro shi wa rusulu manzannin Allah ma utu ba a ba su ba ba a ba su mar'an ba ba a ba su masma'in ba ma'anan mar'an ganin Allah masma'in jin maganan Allah shine shehu yace ka zo ka ga abun mamaki irin ganin da annabi yayi wa Allah da jin maganan Allah da yi wanda manzanni ba a ba su wannan damar ba
fa aina tuwan yace waiwa ke maganan dutsen duri sina'a min za daga irin wannan wato ganawa da annabi yayi da Allah wa aina kalimuhu wai ma ku nemo kalimullahi din ma shi ma da aka ce magana da Allah ma addu'a ya zo ya bada labari ku nemo shi wa ina kalimu ina abokin maganan Allah ina yake wa aina alladhi nada wai shin ina wanda ya munajati wa masjiduhu amma masallacin da ya azkaru tarbiyya ta yi usuli alhutu cikin kihi ne wai ina yake in ana maganan wanda igana da Allah da wurin da akwai da babu da haske da duhu da sama da ƙasa da kowa da komai daidai ne akwai babu ne babu akwai ne haske duhu ne duhu haske ne sama ƙasa ne ƙasa sama ne waye isa yi je wannan wurin shi ne shi ce to ku nemo mini kalimullahi ku nemo mini annabi Yunusa da suka yi munajati da Ubangiji wannan yayi munajati a dutsen Duri Sina'a wannan yayi munajati a cikin kifi well kenan to ku nemo su ku tambaye su da irin ganawar da annabi yayi da Allah da irin gan shi bayan nan ma har sai da Allah ya taba shi annabi ya ce da Ubangiji muka gana da shi ya tambaye ni ban iya amsa masa ba ya sake tambaya ta ban iya amsa masa ba a na uku sai isa hannunsa a kafaɗa ta sai da na ji sanyin hannun ubangiji har cikin zuciya a wannan wurin ne ya gadon min da ilimin farko da ƙarshe to ka haɗa da irin wannan
alayhi salatu llahi to fa irin wannan ganin da annabi yi wa Allah to ganin da shi Ibrahim yi wa annabi shi kuma saboda haka ku nemo mana duk wani wali da ke ganin annabi zai iya ganin annabi irin wannan ganin da shi yi wa annabi to alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad thumma salamuhu sannan amincinsa biha da albarkar wannan salati yasulu al-arzaqu wato al'arzaku arzuka su sauki arzikin halitta yi sauki wal aishu sannan wal aishu abincin da rayuwa za ta ci shi ma ya sauki wal qutu da abincin yau wancan aishu abincin shekara kutu abincin yau kawai abinda za ka samu a ci yau gobe sai ka fita aishu kuma ka riga ka tara shi a a a a- a sto to shine ma'ana shi wace to duka su sauki ga almajirai na alayhi salatu llahi salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammadu thumma salamuhu sannan amincinsa wa tasbiqu nasutu halaran nasu ta ta samu haske ta haskaka min anwarihi daga hasken annabi Muhammadu al-ghurri wato farin hasken nan ma'ana lantarki lokacin tura suna ta kokarin kawo lantarki ya yawa abin ya ki tsayawa ya ki yin karfi sai shi ibrahim ya ce to ai da mu lantarki ne saboda haka bari ku ku gani shi da shi ya ce fatta shirku min anwari hilkurri nasu yana faɗin wannan sai lantarki ya karfi a duniya ya tsaya Hmm.
salatun min ar-rahmani wannan ko ya tabbata akwai daga cikin almajiran shi Ibrahim Sharif Ahmadu Anwar wani babban waliyi ne kuma babban daga cikin sharifai wata rana ya zo Kaduna ya sauka a gidanmu sai ya ɗauki ma- ma- mabuɗi ya karɓi mabuɗi a hannun wani sai ya kunna torchlight sai ya ɗauki makullin ya ɗora a kan torchlight ɗin take wutar anguwan gaba ɗaya ta mutu ana an ɗauke wuta ya ce a ba ɗauke aka yi ba sai ya ɗauke mu kullum sai wutar ta dawo sai ya sake maida sai ya ce yanzu za su yi ta neman mai lalace ya ce ba za su gani ba ya ce lantarki ya tsaye ne da mu saboda ka shi ibrahim ma'anar lantarki almajiransa su ne a lantarki in baka samu haske ba wanda shi wa radiyallahu ya zo da shi ko gidanka yana kwana da janareto duhu ne saboda haka haske na gaske shi ne hasken shi ibrahim
salatu min in rahman ka duba kashif albas za ka gane ba ni na faɗi haka ba sai dai ali sisa shi ya faɗa da ya zo ya shi kira da cewa wa nuhu zamani wa nuhu zamani shine hasken zamani wa nasiju wahdi mahall nazrullah min khalqi wal babul maftuh li kulli man yuridu al-hulul ila hadrati qudsi saboda ka shine wannan
salatu min rahman salati daga ubangiji mai rahama wa rahmatu da kuma halara ta ainihin wato sifar ar-rahmanu din shine annabi muhammad alaihi duk su taru su tabbata kan annabi ma al al kiram har da alayensa masu girma ashabihi da sahabbansa
كما لك شوق بالله للذين فاجروا الله الأمين ما تقول عليه صلاة الله ثم سلامه مع العلي والأصحاب مع أبي ثم عليه صلاة الله ثم سلامه من العبد إبراهيم ما نكى فشكري ذكر المصطفى ومعادي بأمدي لا إله فسوق قال والعبد حقا ولا نام عابده فكل يا مختار كل لا تلجد وكل محب في الأمور بأسرها جزء ساريا كريم عاجز لدى القبر ما ما يزال العبد عنكم فقل قديم لذبك إذ بوئت عليك صلاة الله ثم سلامه عشر السر إن في سنة فاض عليه صلاة الله ثم سلامه عديد ما قليل معيني حيث بار عليه ما على أهل الكرام وصحبه هذه وفى به الروح إذ نفى حرف الصاي ya ce harfin sa'i شوق ƙauna wato ma'anan shauƙu ƙaunar da take ta da tsohon miki da mahabba ta dawo shi ake cewa shauƙi ka ji ciwo ya fara warkewa wani ya zo ya taka maka to shine ma'anan shauƙi mahabba ainihin ciwon shauƙi kuma fari shine shi ce ƙauna
بالأمين ƙaunar ba ta mata ba ba ta kuɗi ba ba ta san girma ba ba ta wani abu ba bil amin wadda take da munasaba da aminun layi
سما لك ta ɗaukaka a cikin zuciyarka ya khadimul mustafa
الذي wannan da yake الروح الأمين mala'ika jibrilu نفس ya yi numfashi بروح له a ƙar- wato a cikin tsatsakin zuciyarsa
متى بعث lokacin da aka aiko shi jibril ya ciro zuciyar shi ya yi tofi shi ne ma'ana arruhul aminu mala'ika jibrilu nafas ya yi tofi biru'in lahu a tsakiyar zuciyar shi mata bu'is lokacin da aka aiko shi عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammadu ثم سلامه sannan amincinsa مع الآل tare da alayensa والأصحاب da sahabbansa ما حادث حدث matuƙar wani abu mai faruwa ya faru mai faruwar nan mai daɗi da mara daɗi ko me ya faru Allah kai wa annabi salati kawai idan masoyana sun ƙare yawa Allah kai salati in makiyana sun ƙare yawa Allah kai wa annabi salati in talauci ya zo kai wa annabi salati in wadata ta zo kai wa annabi salati in buwaya ta zo kai wa annabi salati in kaskanci ya zo kai wa annabi salati in bala'i ya zo kai wa annabi salati in rahama ta zo da sauki kai wa annabi salati saboda ma hadisun hadas ko ganyen itaciya ce ta kada yi wa annabi salati ko menene ba
alaihi salatullahi salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammadu kuma salamuhu sannan amincinsa min al-abdi ibrahima daga wannan bawa mai suna Ibrahima wal ahada wanda Uhudul Muhammadiyya ma nakas bai taɓa warware ƙwaya ɗaya ba Eh, dama suna faɗi ukiza alainal uhu ahadul ammu min rasulillahi mun riƙe alƙawari daga ma'aikin Allah ba za mu cuci kowa ba ko mun riƙe alƙawari daga ma'aikin Allah ba za mu zalunci kowa ba mun riƙe alƙawari daga wurin ma'aikin Allah ba za mu ci kowa ba to duk irin wannan alƙawuran da sauransu sai ce ko ƙwaya ɗaya ni ban warware ba ko ƙwaya ɗaya ni ban warware ba fa shugniya
wato lamurra na na yau da kullum zikrul mustafa ambatan almustafa zabin Allah ne komai nawa ambatan annabi Muhammad wa madiyahu da kuma yabo gare shi ko ka same ni ina salati dama ce salatan wa madahan minhu qad sirtu jailama salati da yabo da nake ga annabi Muhammad sai da na zama wata bi hamdi ilahi da godiyar ubangiji na la fusuka ni bana fasikanci wala rafas kuma bana maganganun banza irin wanda ba a yin sai in ana saduwa da mata akwai irinsu sai ce ni ba na wannan ni ba fasiki bane ni ba mai takau bane
wal abdu manzo Allah shine hamilul ismil azimul azimul kabirul akbarul makzunul masul haqqan wallahi tallahi wal anamu talikai abiduhu bayin annabi ne so daga annabi huwal abdu shi kadai ne bawan Allah wal anamu talikai abiduhu bayin annabi ne ko suna so ko ba sa so ko sun yadda ko ba su yadda ba fa kulliya shi ya ce fa kulliya ka zama nawa ni kuma ni ma in zama shugaban bayi ya muftar ya zaɓin halitta kulli ka zama nawa kadal jadas yayin da wato aka sani a kabari kulli ka zama mai taimako na ladal jadas yayin da aka sani cikin kabari na wa kulli muhibbin ya rasulullah ka zama mai taimako ga wannan masoyi naka fil umuri a cikin lamurransa na yau da kullum ya asliha baki ɗayanta akeso ka taimake ni sari'an da gaggawa ya karimu ya mai karamci akis akis ka taimake ni a zahiri ka taimake ni a baɗi ka taimake ni a duniya ka taimake ni a lahira ladal qabri yayin da aka sani cikin kabari na mahama yusal al abdu a yayin da munkar da nakiru suke tambayan bawa an kumo labarin ku ma ilmuka bi hadha rajul fa qul ka gaya musu ya rasulullah khadimi kai kudin ku rabu da shi hadimi na ne wannan
washtalib bika kai ceto ga masoyinka ya rasulullah ibdu is yayin da aka tashe shi ranar alkiyama a kabari kar ka bari wani mala'ika ya zo yi min wani tambaya ko duk wanda ya tambaye ni ba su labari ko ni waye sannan ranar alkiyama kuma izbu is yayin da aka tashe ni ka- ka taimake ni alayka salatullahi salatin Allah ya tabbata gare ka thumma salamuhu sannan amincin sai tabbata gare ka taqiniya wannan salati ya rasulullahi ta tsare ni sharar sihiri wato sharrin tsafi da kulumboto da binne-binne inna fitun nafas idan wani matsafi mai tofi ya yi tofi to wannan salati ta shiga tsakanina da shi in an sa sammu an kawo mini a wani abinci to in ci salatin ta shiga ciki ta lalata sammu in an kwashe takalma na an yi tsabi ko an yi tofi ko an yi wani asiri wannan salatin ta shiga cikin takalman ta yi tasirin da asirin ba zai yi tasiri kai ba to saboda haka duka shehu radiyallahu anhu ya roki wannan alayka salatullahi salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah thumma salamuhu sannan amincin sama ya tabbata gare ka adida makaliqil muhaimin wannan salatin ba adadin ganyen bishiya kawai ba a adadin yawan halittar almuhaimin ubangiji mai shaida aikin bayi haisu bat yayin da ya halicce su ya watso su a duniya ka san ma'anar haisu bas kar ka dauka fa wai yanzu shehu yana nufin salatin minal azali ilal abadi duk abin da Allah ya halitta dama ni na gansu fa ma khalaqar rahman kullun shahidtu sai da na gansu sannan ne salati na san adadin halitta Allah fardan fardan ba abin da yake shige mun duhu wallahi na san kowa na san uban kowa na san uwar kowa saboda ka tun ba a haife ka wannan ma rashin kuya ne aka ce za ka yi mun asiri bayan uwar ka ma tun ba ta haife ka ba na san na san kuma halittar ka sa'idi ne kai ko shiƙi ne duka na sani to shi da shi ya ce to adadin halittar tun daga farko har ƙarshe عليه ya taru ya tabbata kan annabi Muhammadu مع الآل الكرام da har da halayensa masu girma وصحبه da sahabbansa عديد الذي نعم عديد الذي وفى به الروح adadin abin da ruhi ya zo da shi ko abin da ruhi ya tattaro na asiraran Ubangiji إذ نفس yayin da aka yi tofi cikinsa ko aka yi busa cikin annabi Adam wanda faktu fihi min ruhi to adadin wannan wanda faktu fihi min ruhi din asiraran da ruhin ke dauke da shi to a yi wannan salati adadin shi
والكون برياتا بلاجو ومن فيدك الجار الجار تمواج أحمد يا داراني محمدا فمن دبي دخلتنا نوى نسرو بفانسكم والجبع والبا نفسك ومن حسنه ولدنا نتزينا ومنه تعالى النار تتمجد ومن علمه له العلي وجوده بوالي لك الخلق والأمر لذاك سار والكل مودع علي فأكرم بخير لمن هو أبعد وشق له والبدر المنير وأسفل ولكن دائما يتسلسل عليه صلاة الله ثم سلامه أبدي وجدي يا مزاج عليه صلاة الله ثم سلامه إن كان الدار لا تعالج لاجو عليه صلاة الله ثم سلامه أنا أنوار أتت بلاد عليه صلاة الله ثم سلامه كل القلوب تفرج عليه ما على للكرام وأصحابه صلاة وتسليم من الدين يا رجل حرف الجيم harful jini ضياؤك haskenka ya rasulullahi قد يتبلج hakika yana bugawa
الكون halitta Allah zahiri da baɗini منه daga haskenka suka fito fili ومن فيدك daga kwararan madadinka
البهار tekunan duniya
تموج suke tashin kumfa suke ambaliya wato ilimai yake nufi
ومن فيدك wa min baidika daga kwararan madadinka albiharu tekunan duniya tamawwadu suke ambaliya الجار البهار
albiharu al aljari wa min baidika aljari daga kwararanka aljari mai gudana albiharu tekunan duniya tamawwadu suke ambaliya wato malamai annabawa da waliyai da malamai su ne albiharu din duk wani teku na ilimi da ma'arifa yana aman asrarin da isani ne daga tekun annabi أحمد ya ahmadu ahmadu alhamidina يا طه ya tsarkin Allah الأمين amintaccen Allah محمدا abin yabo sama da ƙasa عليك السلام gaisuwar Allah ta tabbata gare ka دونه المسك يا رجل almisku turaren almiski ya arzu yana tashin kamshi ne dunahu idan ba su karo da wannan salatin ba amma wannan salatin da ne duk kamshin turare sai ya wulakanta shi dan salati na fi kowane irin turare kamshi dan ya fito daga zuciya mai kamshi mai tsarki
فمن تبه daga ainihin daɗin kamshin annabi Muhammadu ne طاب الجنان aljannatai guda takwas suka yi kamshi suka yi daɗi ونشبه daga yaduwar kamshinsa ne به da shi ne فها مسك ainihin turaren miski والكباء wato turaren almiski faha ya tashi kamshi wal kiba da ainihin wato icen al'ud shine kiba
wal banafsaju da kuma fulawan nan mai kamshi da ake ce da ita banafsaju wata fulawa ce wani tsiro ne haka mai kamshi ana kiran shi banafsaj dukkan su masu kamshi ma'ana wai da malamai da annabawa da waliyai da malamai su ne ma'ana miski da kiba da banafsaju malamai da waliyai da annabawa shi ne ma'ana dukkansu sun samu kamshi ne na ilimi da kusanci ga Allah tabaraka ta'ala da ilimi daga kamshin annabi da kuma ilimin annabi da wani annabi da wani wali da wani malami babu wanda ya fita daga madadin annabi dukkansu daga wurin shi
wa min husnihi daga kyawun fuskar annabi Muhammadu hurul jinan yan matan aljanna tazayyanat suka kawata suka yi kyau wa minhu daga annabi ne jalalun wato jalala naruhu jalalar wutan nan ta Allah tata'ajjaju take ta huruwa in annabi ya fushi sai wuta ta ƙara fushi ta ƙara zafi in ya murmushi sai aljanna ta ƙara haske ta ƙara kyau shi yasa wanda isa mai fushi sai ya faɗa can wanda isa mai farin ciki sai ya faɗa nan
wa min ilmihi daga ilimin annabi Muhammadu dawul ali ainihin lawul mafuzu law wato Allah nan madaukaki Ah, wajuduhu ya samu ilimi wa judu da kuma baiwan annabi ne bihi da shi ne wa alaihi kuma a kansa ne alkalku wal amru da khalqu da amru alalahu da khalqu wal amru dukka baki ɗaya daga annabi ne yunsaju ake saƙa su wato ake halittar su da khalqu da lamarin khalqu dukka daga annabi ake halittar su lidhaka dan haka sara annabi ya tafi dare wal kullu dukka halitta Allah tabaraka wa ta'ala ban rage maka komai ba mawdi'un alihi suna karkashin takalmin annabi fa akrim ka girmama in ji shehu bi kayril kayki da lamarin fiyayyen halitta man huwa abhaj wanda shine mafi kwarjinin halitta Allah baki da
wa shukka lahu al badr an tsagawa da annabi albadr cikakken wata al muniru mai haske wa azbala al gamam gamamun girgijewa azbalar tana zub da ruwa bi watkin da wani irin kwaya kwaya na yayyafi da'iman tsawon sati guda yatasassaju yana ta tsatsowa daga sama bai tsaya ba alayhi salatu allah salatin Allah ya tabbata gare shi thumma salamuhu sannan amincinsa biha da albarkar wannan salati fa zahababi masoyana suke samun rabo suke rabauta wa ziddiya kishiyoyinsu kuma makiyana muzaju ake firgita su duk inda ga makiyin shi za ga a tsorace ki jira ke kira ce kai kaga ya fita a guje
alayhi salatu allah salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah thumma salamuhu sannan amincinsa tahullu lisani wannan abin da muka faɗi dinnan shi ke janyo wurin mutuwa kake gani suke shiga cikin tashin hankali saboda wanda dama a rikice yake kuma ya ga mala'ika me kake zato ba sai a rikici ba to saboda haka su kuma waɗannan anatsa suke in sun ga mala'ika sai na tsira sai ta ƙaru to ka ji dalili tahullu lisani sai ya ce wannan salati ta warware min harshe الدهر matuƙar zamani لا أتلذذ ko a saudiya kar a gani ina bura wato wato inda inda duk gemun da yahudi in na zo gabansa sai ya sunkuya ba wani gemu da zai mun kwarjini ya hana ni larabci ya hana ni magana sai dai ma in ne larabcin ka ji laraba suna tafi wallahi ba su taba jin irin shi ba a to mana ba dole ba Mhm.
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga annabi Muhammad ثم سلامه sannan amincinsa صلاة wannan salati أنوارها hasaken salatin تتبلج لنا ta dinga bugawa a zuciyarmu salatin nan duk wani almajiri na ya dinga jin hasken salatin yana bugawa a zuciyar shi mun gode wa Allah عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga